من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 28 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 39 a cikin karatun littafin kitabut tauhid na ashek muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala wadda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullah ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na 27 babu ma ja a fit taɓayyuri yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 28 shine inda malik ke cewa babu ma ja a fit tanjimi wannan babi zai mana bayani akan abin da ya zo dangane da hukunce-hukuncen wato taurari hukuncin aiki da tauraro a musulunci malam ya ce ƙwarar bukari yufi sahihihi al'imamul bukari allah ya mishi rahama yana faɗi a cikin littafin shi sahihul bukari ya ce ƙwala ƙatada al'imamu ƙatada ya ce khalaƙallahu hadihin nujuma li salatin waɗannan taurarin da kuke ganin su Allah ya halicce su ne saboda manufa guda uku Allah ya halicci taurarinsa ne saboda manufofi guda uku manufa guda uku na farko shine zinatan lissama domin taurarin su zama ado ga sama Allah ya kawata sama da su kamar yadda yake cewa inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib hakika Allah ya ce lallai mun kawata saman duniyar nan wannan saman da kuke ganin ta sama ta farko Allah ya ce mun mata ado mun mata kawa bi zinatinil kawakib da ado na taurari Allah ya ce mun yi sama kawa mun mata ado da taurari yace walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin hakika mun kawata wannan saman duniyar da wasu fitullu sune taurari walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyana halin nazirin Allah ya ce hakika mun sanya wato buruj-buruj na taurari galaxies na taurari a sama sannan mun wato kawata sama saboda masu kallo saboda ka abu na farko da yasa Allah ya halicci tauraro shine dan ya zama adon ya halicci taurari shine dan su zama ado ga sama dan su zama ado ga sama na biyu shine yace warujuman lishayatin sannan ya zama kayan jifa da za a dinga jifan shaidanu a lokacin da suke hauhawa zuwa sama domin su sato jin maganan abin da mala'iku ke tattaunawa shi ne Allah ya ce walaƙad ja'alna fi sama'i burujan wa zayyana halin nazirin ya ce wa hafiznaha min kulli shaiɗanin rajim mun kiyaye sama mun mata tsaro daga dukkanin shaidan jefaffe yace illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai duk wanda ya nema ya saci ji ya sato jin maganar da ake tattaunawa to wannan hakika wato yula ta wuta bayyananniya za ta bi shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani akan cewa shaidanu sukan haura zuwa sama ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya har zuwa bakin sama ta farko sai su kasa kunne suna jin mai mala'iku ke tattaunawa akan abin da zai faru yau da gobe da jibi cikin abin da Allah ya sanar da su ya musu wahayi kowane mala'ika ana kasa masa aikinsa kai mala'ika mai kula da ruwa za ka saukar da ruwa a waje kaza kai mala'ikan mutuwa za ka ɗauko ran wani da wani da wani da wani kai mai kula da shuka za ka tsirar da shuka a waje kaza da kaza da kaza da kaza kai mai kaza za ka kowa ana karkasa masa aikinsa to sai su sato magana na ƙasa na saman sai faɗa ma na ƙasansa na ƙasan sai faɗa haka har ka iso zuwa na ƙasa shi kuma sai zai faɗa ma boka to shine wannan wuta da ake jefawa da ake wullowa ana wurgo shi ne saboda a kona waɗannan shaidanu ne shine illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin to dan haka Allah ya halicci taurari don su zama makami na jifan shaidanu sannan na uku yace wa alamati yuhtada biha don su zama alamomi waɗanda ake gane hanyoyi da su wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر Allah shine ya halitta muku taurari don ku dinga gane hanya da su a cikin duhun teku da tuhuna da duhuna kan tudu yace faman ta'awwala fiha ghayra zalika akhta'a wa adaa nasibahu duk wadda ya karkatar da taurari yayi amfani da su ta wata hanyar da ba wannan ba to hakika ya yi laifi ya yi kuskure sannan kuma ya rasa kasansa mai tsoka na imani wata kallafa ma la ilma lahu bihi sannan ya kallafa ma kansa ya rungumi abin da bayi da ilimi akai ya rungumi abin da bayi da ilimi akai domin ya fada cikin abin da ba dan shi Allah ya halicci taurari ba Allah ya halicci taurari ne ba don komai ba sai don waɗannan dalilai guda uku manufofi guda uku ado ga sama makami na jifan shedanu sannan kuma su zama alama wadda matafiya za su gane hanya a lokacin da suka ɓace ya ce wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamar al-imamu qatada Allah ya mishi rahama yana ganin makaruhi ne mutum ya dinga ya koyi ilimi na wato a ilimi na masaukai na wata ko tauraro ko wani abu makamancin haka imamu qatada yana ganin cewa wannan kuskure ne mutum ya je koyi ilimin tauraro ko ilimin wata ko wani abu mai kama da haka walam yurafis ibnu uyayna tafihi ibnu uyayna bai yi sauki a ciki ba shi imamu qatada yana ganin hakan makaruhi ne a wajen ibnu uyayna kuma hakan haramun ne don abin da ake cewa makaruhi shine in kayi ba za a baka zunubi ba amma dai an fi so karkai in ka ce da baka yi ba da yafi amma dai ba komai din kai din to shi a wajen ibnu uyayna matsayin wannan ya wuce makaruhi sai dai ka kira shi da ni sai dai ka kira shi da haram shine bai sassauta ba ba sauki zakarahu harbun anhuma imam harb ya rawaito daga waɗannan malamai guda biyu wa rakhasa fi ta'allum al-manazili ahmad wa ishaq ahmad ibn hanbal da al-imam ishaq ibn rawiya ko ishaq cikin malamai sun wato ainihin yi sassauci sun sassauta dangane da hukuncin wadda ya koyi ilimi na taurari suna ganin cewa hakan babu laifi amma a wajen sufiyan ibn uyayda wannan haramun ne a wajen imamu qatada wannan makaruhi ne a wajen imamu ahmad da imamu ishaq suna ganin hakan babu laifi akai to a ya ku yan uwa a uh, shi ilimin tauraro a tanjim kenan koyon ilimin taurari idan muna so mu fahimci mu bambance menene fahimtar ibnu uyayna da fahimtar su imamu ahmad da ishaq ibnu rawiya da sufyan ibnu uyayna abu ɗaya za mu ɗauka shine mu fahimci me ake nufi da ilimin tauraro ilimin tauraro a tanjim malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai wadda ake kiran shi da ilmu ta'asir ilmu ta'asir shine al-istidlalu bil ahwalil falakiyya ala al-hawadithil kauniyya a ce duk abin da ya faru an yi ruwa an yi sanyi an yi zafi an yi yanayi yayi daidai ko wani abu haka ya faru to sai ka kafa hujja da cewa ai dama an binciko a ilimi na falaki masu ilimin falaki sun binciko sun gane cewa dama za a yi ruwa kaga kenan sai ya zama na kai a wajenka dalilin da yasa aka yi ruwa shine bincike ko maganar da masu ilimin falaki suka yi muna ganewa ko to wannan babu kyau wannan haramun ne hasali ma wannan shirka ce domin da'awa ne li musharakatin lahi fi ilmin ghaib kana ikirarin cewa akwai wadda yake iya musharaka da Allah ilimin gaibi wanda shi Allah shine kadai kuma ya san gaibi shine kadai san ilimin gaibi ko dai ya zamana shi mai maganan ya iddiai ko kuma wadda yake maganan ya gaskata wadda ya iddiain magana kaga wannan kuma yana kore cikakken tauhidi yana kore cikakken tauhidi saboda haka wannan na farko kenan shine mutum ya yadda a zuciyarsa cewa masu ilimin falaki suke da ikon gudanar da duniya abinda suka ce zai faru zai faru abinda suka ce ba zai faru ba zai faru ba in ma ya faru din to ya faru ne saboda binciken da suka yi in ma bai faru ba to bai faru ba ne saboda binciken da suka yi muna fahimta ku mutum ya koyi ilimin tauraro domin ya gane cewa ya yadda a zuciyarsa cewa iya abu guda ɗaya da ke sa duniya ta canza a yi zafi a yi sanyi a yi ruwa a yi kaza shine wannan ilimin da ya karanto na mi na tauraro mun gane ku ta wannan shine na farko wanda kuma shirka ce haramun ne na biyu kuma shine abin da ake kiran shi da ilmu taysir a ilmu tasyiri ilmu tasyiri ilmu tasyir shine al-istidlalu bish-shamsi wal-qamari wal-kawakibi ala al-qiblati wal-awqati wal-jihad shine mutun yayi amfani da rana ko wata ko taurari wajen gano ina al-qibla yake ko wajen lissafin lokaci domin ai rana zuwan rana da wata kaga shine zuwan daidai da wuni ko ai shike kai mu zuwa wuni daya daga nan a tafi sati wata shekara ta wannan wato tafiyan rana da wata rana da wata tauraro da shi har ake gane shekaru da shi ake gane lokuta da shi ake gane shekaru shine a waja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayata al-laili waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab ta hanyar su ake gane lissafin shekaru da kuma wato adadin shekaru da kuma lissafi to idan mutum ya yi amfani da wannan ilimin musamman a kodin da wannan kwarewarsu ce fanninsu ne za su iya gane lokaci sanadiyar rana da wata da taurari za su iya gane hanya za su iya gane alƙibla saboda amfani da rana da wata to wannan laba'asabi babu laifi a kai shi hasali ma ai mafiya yawansa yana da amfani domin ai ta hanyar wannan lissafin ne yanzu ake sauwake mana mu gane yaushe lokacin sallah yake shiga yaushe lokacin sallah yake fita haka ne ko ba ka ba yanzu idan ka ce ma mutum sai dolen dole sai ya ga alfijir da idonsa kafin yi sallan asuba yanzu na tambaye ku anan tsakaninku da Allah a cikin ku na mutum nawa ne suka taba ganin alfijir mutum nawa wani kawai har yamma har yanzu ya mutu sai dai ji labarin cewa ana ganin me alfijir yana keto amma ya alfijir din yake bai sani ba bai sani ba ka tara mutane zuka tambaye su ka ce musu mutum nawa ne suka san yadda rana take zawali me ma zawalin ranar me zawali bai sani ba to an yi lissafi saboda lissafi na wata da rana tauraro a nan aka auna lokaci iya abin da ya sani kawai ya sanya alam a wayansa lokacin sallah tana yi a zahar al'asar magariba isha wayansa za ta kira sallah ya gane cewa lokacin sallah ya yi mi lokacin sallah ya shigo muna fahimta ku to wannan kaga yana da amfani shi yasa za ga har akan cire mana kalanda domin a cire na wata guda ko shekara guda tun daga farkon shekara har zuwa ƙarshe a wannan yanayi na zafi ga sanda alfijir da dinga ketowa lokacin sallah asuba ya shigo ga sanda zai fita ga lokacin faduwar rana ga lokacin kaza haka gaba daya to kaga wannan shi mai amfani ne shi eh amma abin da ake so shine su wanda suka cire shi din kuma su ci gaba da bincike dan Allah ya ga dama sai canza yanayin nashi abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace to saboda haka abin da ya zama dole shine sai a rarrabe wajen hukunci in ka ɗauki wancan na farkon waɗanda suke amfani da ilimin tauraro ko ilimin yanayi ko ilimi na falaki su sa maransu cewa dolen dole falaki yana da tasiri wajen gudanar da duniya wannan haramun ne hasali ma yana kai mutum zuwa shirka domin yana ikirarin cewa akwai wanda zai yi tarayya da Allah ne wajen gudanar da wajen gudanar da duniya gaba ɗaya wannan na biyu kuma kaga shi halal ne hasali ma yana da amfani yana da amfani shine yin amfani da ilimi wajen gano lokaci da kuma alƙibla da wato ainihin hanya da sauransu Allah ya samu dace malam yace wa an abi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thalathatu la yadkhuluna aljanna mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihri rawahu ahmad wa ibn hibban fi sahihihi an karbo daga abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais al-ash'ari Allah shi kare da a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah shi kare tabbata a gare shi yace thalathatun la yadkhuluna al-jannata akwai wasu mutane uku da har abada ba za su shiga aljanna ba babu su ba aljanna mudminul khamri na farko shine wanda yake mu'amala da giya sawa'un shan giyan yake yi sayar da giyan yake yi dan dakon giyan ne shi mai shayar da giya ne shi duk inda giya ta hada da shi ya hada mu'amala da giya to manzo Allah ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba wannan ba zai shiga aljanna ba mudminul khamr nabi ya ce wa qadi'ur rahim da mai yanke zumunta wadda ba ya sada zumunci tsakanin 'yan uwansa wadda yake mai yanke zumunci manzala ya ce wannan shi ma ba zai shiga aljanna ba na uku wa musaddiqun bis sihiri duk wanda ya gaskata sihiri ya yadda cewa sihiri gaskiya ne to ba zai shiga aljanna ba eh ba wai ka yadda cewa akwai sihiri ba sihiri akwai shi amma ka yadda cewa sihirin da gaske yana tasiri a kanka da kansa ba da izinin Allah ba to wannan shine abin da ake nufi muna fahimta ku wannan shine abin da ake nufi so duk wanda yayi imani da wannan manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu malam yace fihi masail karkashin wannan babin akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqin nujum hikimar da ta sa Allah ya halicci taurari mun ji cewa dalilai ne guda uku ado masama makami na jifan shaidanu don kuma su zama alama da za a dinga gane hanyoyi da su na biyu shine athaniya na biyu shine ar-raddu ala man za'ama ghayra zalika martani ga dukkanin wanda yayi ikrari ko yayi iddi'ai ko yayi amfani da taurari akan wasu dalilai da ba waɗannan ba athalitha mas'ala ta uku zikrul khilafi fi ta'allumil manazil sabani na malamai dangane da hukuncin koyon ilimi na falaki الرابعة مسألة تهدو الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل واتو نركو بوني نأزابا كدوكا نواندي يسكت وانا أبو نسهري كودا قوة أتي يا يدا تي وسهر كرياني أما يسكت عيا كريش الله يسامو داتي بابي نقبا مالا يتي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع wannan babin shi ko zai yi mana bayani ne dangane da abin da ya zo na nassoshin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda za su yi mana bayani dangane da hukuncin neman shayar da ruwa ta hanyar amfani da taurari ma jaa fil istisqa'i bil anwa mutum wato a roƙi ruwa amma ta hanyar taurari ko kuma a yi ruwa in ruwan ya sauka a jingina ma taurari wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibuna wannan ayan da malam ya kawo na cewa wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibun za mu fahimce za mu fahimci wannan ayan ne idan mun dawo baya domin wannan ita ce aya ta 82 a suratul waqi'a to in mun dawo kan aya ta 75 daga nan za mu fahimci wato saƙon da ayan take kunsa da shi Allah yana cewa fala uqsimu bima waqi'in nujum Allah yana cewa ina rantsuwa ina rantsuwa da masaukai na wata Allah ya ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Allah ya ce wannan rantsuwan da nayi inda kun sani da kun fahimci cewa rantsuwa ce mai girman gaske innahu laqur'anun karim Allah ya ce lallai tabbas wannan alkur'anin da kuke ganin shi abin karantawa ne wadda yake wato mai girma mai matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala la yamassuhu illa almutahharun babu wadda ke shafan wannan alkur'anin in ba masu tsarki ba waɗanda suke tsafta ta tsarkaka la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin wannan alkur'anin saukakken littafi ne daga wajen Allah ubangijin talikai Allah subhanahu wata'ala shine ya saukar da wato wannan alkur'ani Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa fi kitabin makullaya masulil mutahharun tanzilun min rabbil alamin Allah ya ce afa bi hadha alhadith antum mudhinun Allah ya ce yanzu wannan zancen na alkur'ani shine kuke karyatawa wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun kuma kuke sanya godiyan da za ku yi ma Allah akan arzikin da ya muku shine ku karyata Allah ya muku arziki to tukuicin da za ku yi ma Allah shine saukar da ayoyi ku karyata su shine wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun to waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala a yayi bayani a cikinsu dangane da kamar yadda abdullahi ibn abbasin allah ya kare da a gare shi yake cewa wasu daga cikin mutane da suke cewa laƙar sadaka nau'u kaza wa kaza idan an yi ruwa ko wani abu ya faru sai su ce kai ai dama mun binciko cewa yau za a yi ruwa ashe tauraro kaza da kaza ya yi gaskiya ashe abin da tauraron nan ya faɗi gaskiya ne binciken da muka samo gaskiya ne da gaske ne za a yi ruwa to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ya ce wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun yanzu abin da za ku yi Allah tukuici da shi da ya azurta ku da ruwan sama ya saukar muku da ruwa shine ku karyata Allah ku gaskata tauraro ku karyata Allah ku gaskata tauraro ku yadda cewa bayan kuma Allah ya ce Allah shine yake saukar da ruwa daga sama الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء Allah shine ya halicci sammai da kasai kuma ya saukar muku da ruwa daga sama amma ku ta Allah ku ce tauraro ne yayi ruwa shine Allah ya ce wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala an karbo daga abu malik al-ash'ari Allah shi kare yadda a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la hunna. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akwai wasu abubuwa guda hudu suna nan a cikin al'ummata kuma ɗabi'a ce ta jahiliya amma al'ummata ba za su taɓa dainawa ba ba za a taɓa rasa su a cikin mutane ba amma kuma ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya na farko ya ce shi ne alfahru bil ahsab yin alfahari da matsayi cewa ni ne wani ko ni ne ɗan gidan wani ko mu ne su wani wannan alfahari da matsayin manzo Allah ya ce har abada al'umma ta ba za ta daina ba kuma ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya yin alfahari da matsayi cewa mu ne suwa ne ni ni ne wa ne eh kuma babu wanda zai yi alfahari da matsayin da yake kai a duniya sai wanda ya jahilci mecece hakikanin duniya duk mutumin da kaga yana fariya da ni ne wani a duniya to ya jahilci meye ne hakikanin duniya hakikanin duniyar ita ce bai santa ba bai san duniyar ba domin ita duniyar in ka san wace ce ita ita karan kanta a barbanza ce ballantana kai da kake da wani matsayi a cikinta wanda duka-duka matsayinka bai wuce cikin cokali ba gaba daya in ya kai in ya kai shi in kasan duniya ba za ka yi alfahari ba eh kuma kana so ka gane cewa duniya ba abin alfahari ba ne ka ɗauki duk matsayin da za ka taka a duniya wadda kake alfahari da shi ka zauna ka yi dogon nazari ka gani kai mutum nawa ka sani wadda suka dama ka a wannan matsayin kuma babu su wadda kai ka san su ba ma wadda baka san su ba a waɗanda kai ka san su sun dama ka a wannan matsayin sun taka matsayin da kake kai tun kan a haife ka yau babu su sun zama tarihi duniya ta yi yadda ta yi da su ashe za ka gane kai ba kowon kowa ba ne kai ba komai ba ne a duniya ballantana ka yi fariya da wani matsayi da kake da shi a duniya matsayin banza matsayin wurfi jama'a muna fahimta ku duniya ba abin kai matsayi ba ba abin kai alfahari da ita bane ba abin kai alfahari da ita bane abin da ya kamata ka yi fafutuka ka nema shine matsayi a lahira matsayi a lahira manzo Allah kuma yana cewa rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah wa rubba ariyatin fi dunya kasiyatin fil akhirah ana iya samun mutum a duniya babba ne shi asirinsa a rufe amma fallasashe ne shi a ranar alkiyama ana kuma iya samun mutum fallasashe ne shi a duniya yana cikin wato yanayi mara daɗi a duniya amma asirinsa a rufe in an tada alkiyama shine ma'anan idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba Allah ya ce khafidatur rafi'a ita alkiyama tana yin ƙasa da wasu wadda a duniya su manya ne ta daga wasu wadda a duniya su ƙananu ne to matsayin lahira kuma in kana so ka samu bai da alaka da matsayinka na duniya a matsayin lahira ana samun shi ne ta hanyar tsoron Allah in akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku matsayi a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah wanda yafi ku tsoron Allah saboda haka alfahari da matsayi cewa mun mune suwa ne ni ni ne wani kai din kai waye kai kai ne wani a ina ba a duniya ba to ita duniyar me ita wallahi banza ce banza ce iya abinda zaka tsira da shi a duniya shine imaninka da aiki na gari iya abinda zaka tsira da shi ke iya abinda zaka tsira da shi ke hmm. a to yanzu in kana so ka yi makanka wa'azi ka yi makanka fada ka tafi makabarta mana ka gani a cikin makabartan nan babu masu kudi a kwanci a ciki akwai masu kudin da yin an sa ka a kasuwa da kai da dangin guduka za su sai haka ne ko baka ba amma yanzu suna ina suna cikin ƙasa abinda za ka ɗauka na darasi a ciki shine da da duk inda za shi kafin ya iso manya-manyan jami'an tsaro sun isa ana kiliyarin hanya saboda wani mutum guda daya tsigararinsa zai zo yanzu kuma an wayi gari tashi nan duka-duka inda yake kwance gaba daya duka-duka inda yake kwance bai kai daya bisa dubun gidan da yake kwance gidan da yake ciki ba a duniya na? bai kai ba to yanzu tsakani da Allah duka-duka wato faɗin kabari gaba ɗaya duka-duka santimita nawa ne duka duka mita nawa ne gaba ɗaya faɗin kabari ya kai mita ka gani duka duka faɗin kabarin bai kai mita ba amma watakila gidan da kake ciki a duniya a matsayinka na babban alhaji babu mamaki kana cikin gidan da ya fi mita dubu amma duka duka kabarin da za a saka a ciki bai kai mita ɗaya ba bai kai mita ba amma kuma in ka yi aiki na gari to a zahiri ne za a dinga ganin shi wato matsatse amma kuma a ciki allah ya fara maka shi iya ganinka saboda me saboda ka yi aiki ka tafi da imani ka tafi da aiki saboda haka wanda ya fi kowa wayo a duniya wanda ya fi kowa wayo a duniya shine wanda ya aika aiki can su jira shi kafin ya iso to wannan ya fi kowa wayo ya fi kowa basira Allah ka samu dace saboda haka duniya ba abin ayi alfahari bane ba alfahari da duniya ba alfahari da matsayi duk matsayin da kake kai to kafin ka iso kan wannan matsayin wani ya wuce wannan matsayin ya dama ka ya tafi ya dama ka ya tafi ko mene ne sai ka samu wadda kai ka cire tsammanin ka zama irinsa a wannan matakin yanzu wani mai kudi ne a duniya yake sarin zai kudi irin na karuna wani mai mulki ne a duniya yake sarin zai yi mulki irin na fir'auna kai dawo ma bangaren mutanen kirki wani mai mulki ne a duniya yake tsammanin zai mulki na annabi suleiman ya mulki mutane ya mulki aljanu ya mulki tsuntsaye ya mulki kwari ya mulki iska wani mai mulki ne a duniya yake tsammanin zai iya haka ya kama aljanu ya daure su a hankob a sa su a prison saboda sun yi laifi yanzu a najeriya wani gwamnatin gwamnatin wata jiha ce a najeriya take da prison aljanu a police station akwai wajen daura aljanu a prison akwai wajen daura aljanu kaga kenan abinda za ka gane shi ne ashe duk abinda za a baka a duniya inda yanzu kake duniya wallahi saura za a baka inda yanzu ne kake duniya wallahi duk abinda za a baka saura ne an gama ci an cinye siɗi za a baka idan mulki ne ba za ka yi na waɗanda suka gabata ba idan kuɗi ne ba za ka yi na waɗanda suka gabata ba idan ilimi ne ba za ka yi na magabata ba idan tsoron allah ne ba za ka yi irin na sahabbai ba ba za ka yi irin na waɗanda suka gabata ba in jarumta ce ba za ka yi irin na waɗanda suka gabata ba ba za ka yi ba shi kenan ka gama kuma an wuce an gama an wuce saboda haka duk abin da za a baka yanzu a duniya saura za a baka saura za a baka da haka duniyar duniyar ba ta kai ba ta kai ka tsaya kana daga hankali a kanta ba ta kai kai alfahari da ita ba kana daga allon ka faɗa cewa kai kai ne wa ne kai waye kaiwa sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani mutum yana tafiya yana kasaita ya daga allon ka faɗa yana jujjuyawa shi babba ne shi ne wa ne ya ce kai mai haka kana tafiya kana daga allon ka faɗa kamar wani tsiya kai wata tsayar ce ya ce kai umar ka sani kuwa ya ce kwarai kwa niko na sanka ya ce to waye ne in ka sani ya ce kai mutum ne kana tafiya a kan ƙasa ya ce cikin kafal kashi abinda in ya fito a jikinka sai ka wanke baka so sannan nan ɗan wani lokaci za ka shiga ƙasa ka zama abincin tsutsa saboda haka kai kaskantacce ne waye ka yace eh ko gaskiya Umar ka sani sai sake jikinsa ya ci gaba da tafiya irin da sauran mutane eh ai ko kaga Umar ya san shi eh ai ya san shi Allah ya samu daji da haka manzo Allah ya ce wannan ɗabi'a ce ta jahiliya alfahari da matsayi ɗabi'a ce ta jahiliya a ga mutum yana fariya yana sai in sa a wulakanta ka kai kasan waye ne kuwa motin gidanmu ɗaya sai ka sayi gidanku gaba ɗaya wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ne wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne wannan za ka san da wa kake yi to waye kai waye kai kaiwa kaiwa ai ko da ba mutuwa ba ko ba mutuwa ba idan kana gwamna ko kana shugaban ƙasa ko kana minista ko kana kwamishina ko kana ɗan majalisa ko kana ciyaman yau in ka shiga ofis a matsayinka na ciyaman in ka shiga ofis a matsayinka na kwamishina kowane ofis in ka shiga kowane ministry in ka je za ka ga an jera maka hotunan tsofaffin mai kwamishinonin da suka wuce ko ba ka ba akwai kwamishinan da ya yi kwamishina a wannan ofis ɗin ba mamaki ma ba haife ka ba akwai kwamishinan da ya yi kwamishina a daidai lokacin da kai kana kan yashi kana wasan ƙasa ba ka san ina duniya ta dosa ba ya gama ya tafi wani ya mutu wani na can duniya ta yi da ta yi da shi bakin gani bakin gani ashe kai ma za ka gane inda ka zo din nan ba wajen dawoman ba ne ballantana ka yi alfahari da shi ballantana ka yi fariya kana bugun ƙirji kana ni ne wa ne kana ganin kai wata tsiyaci duka duka duka gama kwamishinancinka duka duka duka duka a baka shekara takwas in gwamnatin da take da ta naɗa ka ta tafi da kai shekara takwas gwamnatin gaban ta zo dole ta tafi da kai duka duka a baka shekara takwas ba ka gama ba shi kenan ba shi kenan ka gama ka tafi ta yi na abin alfahari kuma a duniya mai abin alfahari a duniya mai abin alfahari Allah ya samu dace ya ce shi ne alfahuru bil ahsabi wa ta'anu fil ansab da sukan nasaban mutane a zagi mutum saboda nasabansa dangantakarsa da shi musulunci ba ruwansa da danginka abinda musulunci yake la'akari da shi shine kai din kai waye kai musulunci yake duba a inda a ce dan mutum ya fito daga kabila kaza da suka yi wani mummunan aiki kaza ko wani a cikinsu ya taba yin mummunan aiki kaza hakan zai sa a yi condemning ɗinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna da baiwarsa mariyatul qibtiyya ba wadda ta haifa masa da ibrahimul mu'azzab kusan mai dalili saboda in kuna karanta tarihi za ku ji ana cewa tsakanin banu isra'ila kabilar annabi musa ko da qibtawa su waye qibtawa kabilar fir'auna to wannan mariyatul qibtiyya nisba ce zuwa ga kabilan qibtawa kabilan fir'auna zuwa kabilan fir'auna saboda danginta dangin fir'auna ne daga kabilan fir'auna ta fito mun fahimta ku amma hatta yi ba wa manzan Allah ne ɗa sallallahu alaihi wa sallama ibrahimul mu'azzam to inda a ce mummunan aikin da wani ya yi a ƙabilanku ko a danginku yana kondemin duka ƙabilan ko duka dangin da manzan Allah bai zauna da ita ba sallallahu alaihi wa sallama da nan bai zauna da ita ba manzala ya shigo gida ya ga matansa safiya bintu huyayyin tana kuka in yace me yasa ki kuka tace ai aisha ce mun dan yi rigima da ita ko da ce mun tashi nan yar gidan yahudawa yar dangin yahudawa manzala ya ce Allah sarki ai da baki kuka bai ai cewa da ita zaki eh kin ji amma ko ba komai dai annabin Allah annabi Haruna kawunki ne manzo Allah bai tsaya bai ce ba daga dangin Yahudawan ta fito ba daga dangin Yahudawan ta fito amma da manzo Allah ya tashi sai ya nuna mata ishara zuwa ga mutanen kirkin da suka fito a bangaren ba mutanen banzan ba ba mutanen banzan ba sai nuna mata ma ta ma yi godiya da ta fito daga wannan dangin da har aka samu cikin kawunnanta akwai annabin Allah kaga kenan shi musulunci ba ruwansa da danginka abinda musulunci ke duba shine mai kai mai kai yasa in ka bibi tarihin musulunci ma zaka ga mafiya yawa waɗanda suka fi daraja suka fi matsayi suka wato yi kokari da bajinta a musulunci mafiya yawan su ba larabawa bane yanzu ka kalli bilal bakin fata ne ba habashi bakin fata amma shine mai shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuke ikirari da shi kake tutiya da shi na musulunci wadda sallah ita ce mafi girman aiki da musulmi zai bayan kalmar shahada to sai Bilal ya kira kafin me kafin a zuwa yi sallah Bilal shi zai tada ikama manzon Allah ya shiga gaba ya sallah ashe musulunci ba ruwansa da kabilanka ba ruwansa da inda ka fito bunda musulunci yake duba shine kai meye aikinka kai meye kai meye kai ai mu yan adam ne da muka zo duniya sai muka raba a wajen balarabe inda kai ba balarabe bane sunanka ba ajami ai a wajen bahaushe inda kai ba bahaushe bane sai ce kabila ne kabila ne Allahumma inna nas'aluka khairan min haka bahaushe ke inda kai ba bahaushe ba ne ce wannan sunan shi mai kabila ya ka tambaye shi ita hausan ba kabila ba ce waya wajen bahaushe suka ce babba a ce maka kabila in ka zo neman aure za a ce ai mutumin kirki ne ka eh akwai sallah akwai kaza ne ka matsalansa kabila ne kai za ni kondimin ɗinka ne saboda kai kabila ne kai ba bahaushe ba ne ce kabila ne in mutum ya yi wani aikin banza sai a ce Allah karku da mu dama ai kabila ne a tambayin da za a maka shine duka Hausawa ne mutanen kirki na'am a cikin su ba barayi ba mazinata ba yan banza zuwa kowace kabila akwai na kirki akwai na banza kowace kabila saboda haka ba a sukan mutum saboda nasabansa shine at-ta'anu fil ansab sannan yace wan niyaha a wal istisqa'u bin nujum da neman roƙon ruwa sanadiyan taurari wanniyaha da kuma kuka na mutuwa kuka na mun shiga uku mun lalace to ina ga lokaci ya riga ya ƙuri da aka za mu tsaya akan wanda in mun zo sati mai zuwa sai mu tashi da kan walistis ka'ubin nujumi sai mu ci gaba insha Allah ta'ala mun tsaya mun fada da bayani akan abin da ba shi ne asalin muhallin shahid da hadisin ba amma dai muna fatan Allah ya amfani da mu da abin da muka ji abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana sallallahu wasallam mubaraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته